أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyid al-mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam sati wancan da ya wuce domin sati da ya gabata an samu katsewar wuta mun fara karanta babi na babun fil mujahada mun karanci ayoyin da malam ya gabatar da wannan babi da su za mu tashi kan hadisan su قال المؤلف رحمه الله أما الأحاديث جمد حدثي فالأول حديث نفرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنسى مونا حديث لذا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر وندي الله تقار تبتا قريش قال إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزالا wanda sira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce inna Allah ta'ala qala lalle Allah madaukaki yace kina wannan na daga cikin siga daga cikin sigogi na hadisul qudusi hadisin nabawi sanadin shi na kai karshe ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma hadisul qudusi sanadin shi na kai ga Allah madaukaki kuma manzala sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha ta'ala qala lalle Allah madaukaki na cewa man adali waliyan faqad azamtu bil harb dukkan wanda yayi wa wani waliyi na kiyayya da adawa to na mai shela na yazo mai yaki ina ga yaki ga Allah ina ga yaki ga wanda ya yi karhinka kuma ina ga yaki ga Allah madaukaki wa qad azamtuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi da dai bawa bai taba kusanta da ni ba da wani abu wanda na hisan shi yadda abin da na farlanta a kan shi na Allah madaukaki na san bawon shi ya kusanta da shi na farko da abin da ya sanya mashi wannan farale ne tilasta ya kai shi ɗauki rukunan musulunci rukunan imani gaskiya da adalci da amana bin mahaifa kyautatawa mutane da makwabta da abin da ya kama da haka dukkan abin da ya zama farale ne wajibi ne to Allah madaukaki ya yi san shi ka kusanta da shi da su kuma wannan daraja ce ta wanda suka zamanto maɗaukaka masu manya-manyan niyoyi wa ma ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bil nawafili hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba iya kusanta ya zuwa gare ni da na filoli abinda ya zamanto ba farilla ba ya aikata farilla sannan kuma ya zo ya kusanci Allah maɗaukaki da nafiloli mu ɗauka nafila ta sallah ku ɗauka a rawatib salawatun rawatib salloli na wanda ake yi gabanin sallah ta farilla da bayan sallah ta farilla ɗauki shafayi da wutiri ɗauki rakatai fajr duka wannan nafiloli ne to bawa baya kusanta babu abin da bawa zai kusanta da shi wanda Allah madaukaki zai so shi ya zama to sababi ne na san Allah game da shi kamar nafiloli fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi idan na so bawa na to zan kasance mishi jin da yake ji da shi wannan hadisi idan ka ɗauki dogaran a zahirin shi abin ba zai yi ba domin allah maɗaukaki ba yadda zai yi tashi daga ɗaukakar shi da girman shi zai kasance kunnan wanda ya zama kai halitta ne allah ya halice ka kuma ya zo ya kasance wani ɓangare naka abu ne wanda bai yayi ba za ka fahimta cewa nan allah maɗaukaki zai kare jinka ya kare jinka daga abin da Allah maɗaukaki yake a shi na sabon Allah maɗaukaki ne miyagun maganganu ne da abin da ya kama da Allah zai kare ka da zuwa wajen da za a ambaci wani abin da Allah bai ya so barazana kullum ka yi shi wa basarahu alladhi yubsiru bih da idan shi ko ganin shi wanda yake gani da shi shi ma na ana nihin Allah madaukaki zai kare kunnan mutum daga sauraron abin da Allah madaukaki yake a saurara wa yadda hullati ya butsu biha zai kasance mashi hannun shi wanda yake dawa wani abu ko yake kamawa shi ma ana nihin nan Allah zai kare hannun shi daga taba abin da ya zama to haramun ne dukiya ce ta wani da zalunci mace ce da abin da ya kama da haka wa rijlahu allati yamshi biha Allah zai kasance mushi kafar da yake kafarci wanda yake tahiya da ita shi ma ana nihin Allah zai kare shi daga tahiya wurin da Allah bai yarda a tahi wurin ba zai kare shi daga zuwa wajen sabon Allah madaukaki wa in sa'alani awtihi a'taitu wata ruwaya ta zo wa in sa'alani la'utiyanna tabbat idan ya tambaye ni to zan bashi abin da ya roƙe wala in wala in ista'adani idan ya nemi kangiyata la'u'idanna to tabbat sina bashi kangiyar wala wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi قال آذنته نامي شيء لا أعلمته نا سند شيء بأني محارب الله شواني فسن يكيش استعاذني رويا بالنون والباء الرويت كما wannan da yace ista'adani da nun ya nemi kangiyata kuma ya zo isti'azabi ya ne yayi kangiya ya nemi kangiya da ni kuma ma'anar suna wannan hadisi na karantar da mu jajircewa akan bautawa Allah madaukaki har mutum ya kasance wali ne na Allah madaukaki idan ya kasance wali ne na Allah to kuma ga sakamakon shi na farko dai mutum ya jajirce ya aikata abeban da Allah madaukaki ya farlanta mushi wannan Allah ya hisar haka sannan kuma bayan farali kai ragon kaya kai ya ga ya sabke nauyi na farli a'a ya dage ya aikata nafiloli nafila ta sallah ce nafila ta azumi ce nafila ta sadaka ce da abin da ya kama da haka kuma kan mance can a cikin sharh usul sitta mun ga yadda malam yayi bayanin wane ne wali na Allah Allah madaukaki na cewa ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون wannan shine walina wanda suka zamanto sun yi imani kuma suna da takwa bayan imaninsu suna jin tsoron Allah madaukaki قال الثاني حديث نبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل an samu wannan hadisi daga Anas da Malik daga manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi cikin abin da yake rawaitowa daga ubangijin shi mai girma da buwaya wannan ma siga ce daga cikin sigogi na hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko rawi yace anin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ruwaitowa daga ubangiji shi mai girma da buwaya kala yace idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran idan bawa ya kusanta zuwa gare ni da tsani guda taqarrabtu ilayhi zira'an to ni kuma zan kusanci zuwa gare shi da kamu guda wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an idan kuma ya kusance ni da zira'i guda ne kuma zan kusance shi da gaba kamun gaba wai za a ta ni yamshi a taituhu har walatar idan ya zo iya tahiya ya je wuri na iya tahiya to ne zan zo mashi da sassaka shi ma wannan ba wai ana nihin allah maɗaukaki bai kusanci da bawa kamar yadda bawa zai kusanci zuwa ga Allah maɗaukaki kusanta wadda ta zamanto ta dace da girman Allah maɗaukaki kuma kusanta ce ta taimako da agazawa da rahma idan ka bi Allah maɗaukaki daidai iyawarka ka tahi wajen Allah da ayyukanka a matsayin tahiya to Allah maɗaukaki zai kusanci zai kusance ka da taimakon shi da rahama shi da agajin kamar wanda ya zamanto tsani ne guda sassaka ce wannan hadisi na karantar da mu duk lokacin da mutum ya jajirce ga bautar Allah to Allah na tare da shi yadda yadda ya bauta wa Allah maɗaukaki kai tahiya ce kake Allah ya zo da sassaka ka kusance Allah maɗaukaki da tsani ya kusance ka da kamu guda نعم الثالث قال رواه البخاري إمام البخاري يروي تون حديث الثالث حديث عن عن ابن عباس رضي الله عنه an samu wani hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su an huma kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yake cewa ni'matani maqbunun fihima kathirun minan nas akwai wasu ni'imomi guda biyu wanda an wa mutane mafi yawancin mutane an musu kamanga ko kamuwa kamuwa kwa a sani na mulkin mutum ne ko saboda ya yi wani abu a karfe musu wannan mulki a hana shi ita ce ake cewa kamuwa ko kuma ka ce kamanga menene wannan ni'imomi guda biyu qala as-sihhat wal farag lahiya da ratan lokaci wanda baka da aiki a ciki wannan abubuwan wannan ni'imomi guda biyu su tari mutane da yawa ba sa ribanta da abin da Allah ya ba su nasu ne mulkin su ne to amma ba sa aiki da shi zaka ga a lokacin da kake da lahiya maimakon ka jajirce ka nemi lahirarka kuma ba tare da kamance da duniyarka ba sai ka yi kwance da kaya kawai lahiyarka lau baka aikin komi daga waccan inuwa sai waccan inuwa walfarab kuma da zama wanda ya zamanto zama na banza zaman kashe wando ga aiki daban tukuru daban-daban iri-iri mutum kawai sai zaman shi ko kuma ya je ya yi aikin awa guda sai zo ya yi zaman awa goma sha hudu wannan rata ta lokaci bai kamata bai bar lokacin shi ta yi banza da wuri wanda ya kamata ya amfani da wannan lokaci domin kan mamance 'yan uwa lokatan mu abin tambaya ne a kanmu Allah ta ya tambaye mu akan wannan rayuwa da Allah maɗaukaki ya ba mu dalilan haka kowa yayi wa al- tanadin abin da zai bawa Allah ansa da lokacin da Allah madaukake ba shi قال رواه البخاري امام البخاري يروي تون حديث الرابع حديث نود شوانا بابي عن عائشة رضي الله عنها an samu wani hadisi daga Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kada yaqumu min al-layl hatta tatafattara qadama tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya tsayuwar dare iya nafilfili har sai kawahuwan shi sun yi kumburi suna jini suna tsagewa suna jini duba ka gani manzala sallallahu alaihi wasallam to ina ga mu idan manzala sallallahu alaihi wasallama wanda Allah madaukaki ya gafarta mai zunuban shi na baya da wanda za su zo na gaba ya tashi da dare ya bautawa Allah madaukaki har ya zamanto kawahuwa suna kumburi suna jin to ina ga mu wanda ba mu da garantin Allah ya gafarta mana daidai da zunubi guda ba mu da shi mun da roƙi gafara ba mu san ba Allah ya gafarta ko bai gafarta ba domin ba mu da ilimin gaibi na'am fa qultu lahu lokacin da aisha radiyallahu anha ta ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wahala yake hana idan shi kwana yake jajircewa abotawa Allah sai ta ce mishi lima tasna'u hadha ya rasulullah dan me kake aikata wannan irin wahala kana bauta har ya zaman to kawawa suna kumburi wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kuma tabbat duk da cewa Allah maɗaukaki ya gafarta ma abin da ya gabata da abin da zai zo na zunubinka saurari abin da amsar da mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba Aisha radiyallahu anha qala afala uhibbu an akuna abdan shakura yanzu Aisha bazan so ba in kasance bawa mai godiya Allah maɗaukaki kuma ya san Allah ya san Allah ya mai ni'imomi wanda sun cancanta a gode mishi kuma ya ga da wannan irin ibada ce zai godewa Allah madaukakin domin godiya ta kasu kashi guda biyu akwai godiya da za ka yi ta baki sannan kuma akwai godiya ta aiki domin Allah madaukaki na cewa imalu ala dawud shukura ko kai aikin da za ku godewa Allah madaukaki ku iyalan dawud alaihi salam wannan hadisi da hallauna shi ma na karantar da mu da jajircewa a bauta kan mutum ya yi sakaci kai ya yarda da ɗan abin da yake bai isa ba domin baya da tabbatin cewa Allah ya karɓa ko bai karɓa ba kana haza lafzul bukhari wa nahwa wannan lafzin imam bukhari ne da wani kwatamcin shi fi sahihaini wa nahwahu fi sahihaini kwatamcin shi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim riwayat al-mughira bin shu'ba daga riwayat al-mughira kan shu'ba wancan hadisi na aisha radiyallahu anha idan kwatamce wannan hadisi ya zo daga riwaya ta daga mughira dan shu'ba wanda yarda Allah ta kara tabbata da shi al-khamis hadisi na biyar cikin wannan babi ana aisha ta radiyallahu anha an samu hallo wannan hadisi daga aisha wanda yarda Allah ta kara tabbata gare ta annaha qalat tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ya kasance idan dakhala al-ashru idan goma ta karshe ta Ramadan ta shiga ahiyal laila sai ya raye dare bai ya barci wa aiqadha ahla kuma ya tada iyallan shi domin Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar matsalan mu so tare mai kulawa da kawunan mu sai mu mance iyalan mu diyan mu da matan mu da mahaifan mu da dangin mu sai mu mance da su kawai mutum sai ya ga shi in ya gyaru shikenan alhali ba haka nan bane ba domin wannan iyalai naka amana ce zaka zo gobe kiyama da sallah mai kyau da azumi mai kyau da sadaka mai kyau da kaza da kaza amma iyalanka za su turke ka ka kaki shiga aljanna domin ka tozartar da amanar da Allah madaukake haƙƙi ne a kanka ka karantar da iyalanka ka koya musu addini su yi tare da kai su kwaikwaye ka kai ya zamanto kai nagari ne amma iyalanka kuma ba nagari ba ne ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta da iyalan shi in ya tashi ibada bai ya tashi tsame cikin shi dai shi kadai a a sai ya ta da iyalan shi su yi tare da shi wajadda yayi kokari ya jajirce wa shadda mi'zara mi'zar al-mi'zar kuma ya darma azizziri asalin mi'zar wurin da ake darma zanai wannan sai zamanto an ba shi sunan abinda ake ɗarmawa kuma jabtu mutafakun alaihi wani hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi wal muradu manuha da ya ce ashar ay al ashr al awakhir min shahr ramadan ana nufin goma ta ƙarshe daga watan ramadan wal mi'zar al izar shi jabtan kanshi wa huwa kinayatun an al ijtizal an nisa zaurancan zance ne game da ƙaurace mata da zaran goma ta ƙarshe ta zo to shi kenan sai a tattare shi huda a ta yi masallaci a ji a kama ta hajjud a yi nisa da mata wakila wasu malamai suka ce almuradu tashmiru hulil ibada naɗe shi wadda alama ce cewa wa aiki a za a yi idan mutum ya je gona mai yake iya da dogon wando da dogon hannun riga tattarewa yake ko saboda kai dame shi wajen aikin shi wa haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake dan goma ta karshe ta shiga sallallahu alaihi wasallam na'am al-muradu tashbiru lil ibada yuqalu shaddadtu li hadha al-amri mi'zari mi'zari na kulli ko na laulaye ga wannan al'amari wannan gabto na ai tashammartu wata farraktula shi ne jajircewa kuma na ba da lokaci na saboda wani aiki asadisu hadisi na shidda an abi huraira radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi college qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yake cewa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمني من كره بارقوبة خير شين ما في الخير وأحب إلى الله كما شين ما في سيواغ الله مدوكك من المؤمن الضعيف daga mumini mai rauni kai ya zamanto kana da sifa ta kware ta imani to kai ya zama to kai rago ne da kasance kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tahiya yaki ayi tahiya kilo wajen 400 da dan dabino dai tak a tsotsa a tsotsa a tashi aljihu kai zaman to kai lumus kamar a kwance kamar ruwa a ana son mumini ya zamanto mai karhi ne wanda yake jajircewa nam idan Allah ya yi son shi da mumini wanda ya zamanto mai rauni wasu malamai sun ce a anan ana nihin ba wai karhin damtsi ba ana nihin karhin imani wancan mumini ne mai karhin imani wannan ku mumini ne mai raunin imani to Allah ya yi son mumini mai karhin imani akan mumini mai karhin mai raunin imani wa fi kullin khair kuma kowanne daga cikin su a cikin kowanne akwai alkhairi ina alkhairin yake na imanin wannan in dai kai mumini ne to kana da tare da alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uka ka kiyaye abin da zai amfane ka ka zamanto mai dako ne mai kwadayin abin da zai amfane ka ne wasta'in billah kuma a cikin kiyayewa da kwaɗayin abin da zai na alkhairi ne abin da zai ma amfani kakka yi dogaro da kanka ka nemi taimakon Allah madaukaki ya agaza ma wasta'in billah wala ta'jaz kuma kakka kasa misali ka je gona kayan ka kai kafu kana yi kana yi kaga kawai baka iya ba a jajirce daure kakka kasa har da ce ta ƙura'ani ka ɗauko izini kana ƙoƙarin ka har da ce kakka ja baya in ƙoƙari sai ka har da ce wannan izini wala ta'ajaz wa ina asabaka shay'un idan wani abu ya same ka na musiba ko abin da ya tarye ma ya zuwa wannan abin da zai amfane ka da alkhairi fala taqul kadda kace law anni fa'altu kana kaza wa kaza kakkace ai ni da nayi kaza to da ai abin bai kasance ba da abu kaza yayi kaza ya kasance kaza a'a sali kana tuki wani abu ya gitta ka bige shi ka zo ka ce ai inda na yi kwana na nan ce da na yi kaza ai da ban buge shi ba a kada ka yi haka nan walakin kul sai dai ka ce ƙaddarallahu Allah ya ƙaddara domin shi ne mai ƙaddara komi wa ma sha'a fa'ala kuma abin da ya so shi ke aikata wa ma ta sha'una illa an sha Allah ba kwa san wani abu sai abin da Allah maɗaukaki ya so kenan mashi'arku ko san ku na biya biye na kalkashin san Allah maɗaukaki da yarda shi fa inna law taftahu amala shaytan domin da dai kaza to tana bude aikin shaytan ne sai mutum ya ga kamar dabarar shi ce shi kuma baya da wata dabara sai ga Allah maɗaukaki ta ko da lokacin yake cewa wala haula wala quwwata illa billah dabaran mutum bata hudda shi قال رواه مسلم وانا حديث امام مسلم قدش حديث نبقي عنه حلو دغا ابو هريره وند يدا الله تقار ثبتا غرش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzana wanda tsira da mutu Allah su kara tabbata gare shi ce hujibatin naru bi shahawa an kange wuta da shawowi kinan da zaran ka aikata shawa to ka yace kangin da aka yi dauka kawai rubtawa ce za a yi wa hujibat aljannatu bil makarih ita kuma wuta aljanna an kange ta da abe baki domin ‘yan uwa bautawa Allah maɗaukaki sai an taushe zuciya abu ne mai wahala shi yasa Allah maɗaukaki ke cewa wasu ta'inu bi sabari wasu idan sai an taushe zuciya ita aljanna sai aka kange ta da abebanki idan ka aikata su zuciyarka bata so kana kasala ka aikata to ka kama kaya ce wannan kangiya kawai aljanna zaka shiga muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayati li muslim imam muslim iya da wata riwaya huffat an kange ta an kewaye ta badala hujibat sabanin wannan an kange ta an kewaye ta kuma kala wa huwa bi ma'ana shi ma wannan ma'anar su guda daya ai bainahu wa bainaha hadha alhijab tsakanin mutum da wannan wuta ko aljanna wannan hijabi kangiya fa idza fa'alahu dakhalaha da zarar ya aikata sai shiga ina ga muna iya tsayawa akan hadisi na takwas domin lokacin sallah yayi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
tawakkal